yalihu yalihu wato zuciyarsa hankalinsa gaba ɗaya an ɗauke shi ko dai saboda wani abu na so ko kuma wani abu na damuwa hakanan kuma wato bar'isa bar'isa wato minis margaret hilton in bar'isa ya isa ya isa ya isa na yanke kauna ya isa to ana cewa shi na yanke kauna shine ake cewa ya yi isu ko ya yi asu sai kuma wahila wahila ya cika da tsoro wahila wawi da ha'i ha babba da kuma lami wahila ya cika da tsoro to ana cewa ya hilu shazi ko ya wahalu to wayannan fi'ilan guda takwas su ne wanda suna da fuska biyu wajani fi mini hisib da hasiba wa gira wa hira da na'ima da ba'isa da ya'isa da waliha yabisa yabisa da yabisa da kuma waliha su wa'annan fi'ilan su ne masu zuwa bisa fuska guda biyu akwai yabisa na ya bushe abu ya bushe to ana cewa ya yi basu ko ya yi bisu ya bisa ya yi basu ko ya bisa ya yi bisu akwai fuska biyu a murari in an ce ya yi basu ya zama kiyasi in an ce ko ya yi bisu to ya zama shazzi to yana zuwa dai da fuska biyu a wannan baitin kenan akwai waɗansu filan kamar guda biyu da malamai suka yi masa ƙari a kansu akan waɗannan guda takwas ɗin shi da ya kawo kamar wahimatul hubla wahimatul hubla mace mai ciki ta yi sha'awar abinci ta yi sha'awar wani abu to ana cewa tauhamu ko tahimu tahimu ko tauhamu to irin wannan yana cikin filan da yake aka yi masa ilhaki akan shi nan guda takwas ɗin da ya kawo wannan dai filan guda takwas kenan wanda su aka ce suna da fuska biyu ko su zo bisa ya fa'alu ya sai ko su zo bisa ya fi'ilu ya zamo shi zuzi kenan sai mu sake maimaita baitin da ya kawo wanda suke zuwa da fuska ɗaya wanda su za a karanta a baiti mai zuwa wa a furidil kasara ya so mun karanta baitin da yake ya zo za mu kawo baitutuka guda biyu da aka kawo ƙari na filan da yake aka ruskar akan wayannan guda goma sha bakwai shi dai zuwa wannan baiti na farko ya kawo guda tara wanda suke zuwa bisa fuska biyu ko fa'ila ya fa'alu ko fa'ila ya fi'ilu fa'ila ya fa'alu ko fa'ila ya fi'ilu da hasiba da wagira da wahira da na'ima da ba'isa da ya'isa da waliha da ya bisa da wahila su ne guda taran da ya kawo shi a nan wanda suke zuwa bisa fuska biyu to aikin da za a yi a nan na jiya ba wanda ya kawo ko na fa'ila wadda yake ta zo tun daga suratu ɗariƙe wasu wa ɗarika zuwa nasi wayannan surorin guda tara filan da yake sun zo bisa fa'ila fa'ila wanda asali dai a zo ya fa'alu to amma kaga a ciki ko ba komai za mu gamu da fa'ila ya fa'alu ko ya fi'ilu guda ɗaya tun daga ya hasabu anna ma lahu a halada tunda tana da fuska biyu ko ya hasibu kamar kira mu dama ya hasibu anna ma lahu akwai kuma ya hasabu kamar yadda za mu ji a ruwayar hafsu ko to wayannan fi'ilan gaba ɗaya daga a wannan surorin guda talatin fa'ila guda nawa ce shi ne dai za a sake bi a yi kokarin bi tun daga wasu samayi wa ɗariki har zuwa suratun nasi to alhamdulillah lokacin ya yi ko ya zo ya fa'alu fa'ila duk inda ta zo murari inta ya zo bisa ya fa'alu kiyasi wannan shi ne kiyasi shi ne abin ɗauka koyaushe shi yasa in aka ji fa'ila murari inta ya zo ya fi'ilu sai a ce shazzi ne saboda ya saba da asali a nan da ake cewa kiyasi ana nufin abin da yake asali ana nufin ya zamo ya zo bisa asali shine asali a ce ya zamo ya zo haka a ai shi ne haɗawa ake alifin na wasulu ne alifin wasulu ne wajahani fi mini sirma awa girta wa hirtan in ba ista ya ista taulihi alifin ana rubuta shi amma ba za a faɗa ba alifin wasali ne saboda alifin wasali koyaushe ayyukan riski fi'ili mu'a sulasi ko yakan riski fi'ili sulasi inda ya zama a murari'insa na biyun sakini ne to Allah ba mu ilimi a ɗaya ban guda tara da aka ambata aka ce suna da fuska biyu harami ya ƙara guda uku a kansu yadda yake cewa wa misulu ya hasabu zilwa jahaini min fa'ila yelik yedik tahimul hublash tahat ukala wa misulu ya hasibu zilwa jahaini min fa'ila yelik yedik tahimul hublash tahat ukala yelik yalik daga walagal kalbu walagal kalbu to shi ma ana cewa yaligu ko yaulagu yaligu ko yaulagu walagal kalbu ana cewa yaligu yaligu ko yaulagu shi wannan walaga din yana zuwa da fuskoki da yawa yakan zo kamar waka a ya a ce walaga ya lagu walaga ya lagu yakan zo kamar warisa kamar waliga kenan ya ligu warisa ya risu waliga ya ligu yakan zo kuma kamar wajila waliga ya wugalu kenan kuma yana zuwa kamar hasiba ya hasabu a ce wato waliga ya lagu ko ya wulagu a ce ya wulagu ko ya ligu da ana faɗa a cikinsa haka nan amurari in ma ana cewa ya lagu ya lagu amurari in shi yasa amurari in nasa yakan zo ya ligu ko ya lagu ko ya lagu ko ya lagu su wannan dai fi'ilan guda uku walagal kalbu to ana cewa ya ligu ko ya lagu walagal kalbu kare ya sa harshen abu sai kuma ya bi wa baka ya halaka wa baka ya halaka to ana cewa ya biku ko yau baku ya biku yana halaka ko yau baku ana cewa kuma au baka hu ya halakar da shi yana daga gare shi mubikatu almubikatu almubikatu kama an muslimin ruwiyat na'uzu billahi hazal baitu jami'uha shirkun وسهر وقذف والفرار ربا أكل اليتيم وقتل النفس سابئها حديث da aka yi sanibul mubikatu sabi to mubikatu daga aubaka ne aubaka din daga wabika wabika din akan ce ya biku a murari in ko yaubaku yana zuwa da fuska biyu daga wabika wabika ya halaka yaubaku ko ya biku yana halaka hakanan wahimatul hubla mace mai ciki ta yi sha'awar abinci ta yi sha'awar cin wani abu wahimatul hubla to murarin ana cewa ta himu wato da ha karami da wato da ha sabe ta himul hubla ko tauhamu tauhamu wato ko ya zo kamar ya hasibu ko kamar ya hasabu shine ishtahat ukala ta yi sha'awar abinci ukala din jam'in ukulatu ukulatu mufradi ukalu shine jam'in kamar gurfatu ne da gurafu gurko uhum. ta kuma ya zama jam'in akalatu ne kamar kasatu da kusa'u shi ma dai fa'alatu akalatun ana yin jam'insa akan ukalu kamar kasatu da kusa'u to sai na biyun kashi na biyu shine wanda yake zuwa da kasara kawai shine a cikin sai ce wa afridil kasara fi ma min waris wa wali warim wa ri'ita wa fiqita warim wa fi wa afridil kasara fi ma min waris wa wali warim wa ri'ita wa fiqita ma'a wa fiqita hula وأفرد الكسر فيما من وارث وولي والرم والرئتا والسكتا ومكتا ومكتا مع وفكتا هلا wa afridil kasra fi ma min waris wa wali warim wa ri'ita wa wa mikita ma'a wa fikita hula wa afridil kasra fi ma min waris wa wali warim wa ri'ita wa mikita ma'a wa fikita hula wa afridil kasra fi ma min waris wa wali warim ورئت ومكت مع وفكت هلا وأفرد الكسرة فيما من ورث وولي ورم ورئت ومكت مع وفكت هلا سيمي قبادة وهذا من في إلنا كشي بيني shi yanda ya kawo dukkan su dai guda goma sha bakwai ne guda tara a cikinsu su ne wanda aka ce suna da fuska guda biyu guda takwas ko su ne masu fuska guda ɗaya su ne ya kawo shida a cikinsu a wannan baitin ya kawo ragowar guda biyun a baiti mai bin wannan ya ce wa a fredil kasara ka kaɗaita kasara ma'anar ka ce ya fi'ilu kawai a murari in fa'ila ya zama ya zo bisa ya fi'ilu kawai ba a ji ya fa'alu a ciki ba fi ma min waris a cikin murari in fi'ilin warisa warisa ya risu ake cewa ga sha ƙur'ani ya risu ni wa ya risu minali ya akuba wa wali hakanan waliya yali ake cewa ba a ji ya wurasu ba ba a ji ya wula ba yali aka ji kawai waliyal amra yalihi warima hakanan warimal jurhu miki ya kumbura ya rimu aka ji ana faɗa warima ya rimu hakanan wari'ita wari'a ya yi tsantsani ya ri'u aka ji ana faɗa a murari in ba a ji ya wura'u ba wari'a ya ri'u aka ji ana faɗa hakanan wamika wamika bi ma'ana a habba ya so ya miku ake faɗa a murari'in wa miƙahu ya miƙuhu wa miƙahu ya miƙu ba ji ya wumaƙu ba ma'a wafikita tare da wafikita na ta yi kyau wafikal farasu doki ya yi kyau ya fiƙu wafikal farasu ya fiƙu hula wannan wato na kyau na sifa ta kyau ta yi hula ɗin ya zamo haka ta ya zamo hala fassara wato ya yi kyau ta yi kuma ya zamo jala ya bayyana to wa'annan sun ya bayyana haka to wa'annan su ne guda shida daga ciki wato warisa waliya warima wari'a wa miƙa wa fika guda shida a cikin guda takwas ɗin saura wasiƙa da kuma wariyar muhu. wasika da wariyar muku su ne suka rage guda sun zama guda takwas ɗin kenan wanda su murari insu dole yana zuwa bisa ya fi'ilu ne kawai ba a ji ya fa'alu ba a cikinsu idan muka duba fi'ilan nan za mu gano sun yi tarayya a cikin wasu abubuwa sun yi tarayya dai a cikin dukkaninsu daga fa'ila ne dukkaninsu daga fa'ila ne to bayanan kuma sun yi tarayya a cikin wani abu dangane da yadda suka zo a menene suka yi tarayya sun fara da wa shi yasa dukkaninsu za a yi kiran su ya kenan ya ake kiran fi'ili eh? misalu dukkaninsu misalu ne misalin wanda yake wawi misali ne wanda yake wawi domin akwai almisalul ya iyo kamar yasara ko akwai irin su yasara ko yana'a wanda shi wannan misal ne amma alya'iyu misali ne wato wanda yake ya fara daya wannan ko almisal ne wanda yake wawi shi yasa guda takwas ne dai to amma malamai sun kara wasu akai wajen guda biyar za mu ji karin da suka yi in mun kara saragowar guda biyar yanzu dai wannan baitin sai mu sake maimaita shi an muka duba sai mu ga na farko dai shi yana ya zo gurare da yawa a ƙur'ani ko warisa shi ya zo marinsa ya zo murari'insa a ƙur'ani sai dai ba amurinsa ba inda amurinsa ya zo a ƙur'ani ko warisa ya risu ya zo wa warisa hu abawahu أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس sauran fi'ilan akwai wanda a cikin su ya zo ko da waje daya a ƙur'ani guda biyar ɗin da suka rage a cikin guda shidan da muka karanta a yau wari'a akwai inda yake a waliya akwai inda yake ya zuwa qur'ani waliya ko sai a bashi a rubutu in an ga inda yake ya zo ko sauran fi'ilan wanda yake sun zo in an ga inda yake ya zo a ƙur'ani a rubutu akwai waliya a cikin ƙur'ani ko in akwai maula wanda daidai kamar daga waliya din ne asalinsu amma ita kanta waliya din ko murari in nata yali akwai eh? ya tawalla ne wannan tawalla murari in tawalla ya tawalla wannan waliya waliya yali akwai ɗaya daga cikinsu a ƙur'ani shine abin bincike da sauran filan guda hudu wari'a ahan, ah, da wamika da wa, ah, wafika ah, da wari'a su wa'annan guda hudu da shi ɗayan na biyar waliya to alhamdulillah Allah ya ba mu fahim wasu kita ma'awariyar muhuhuha wa adim kasaralli aini murari in yali fa'ala wasu kita ma'awariyar muhuhuha wa adim kasaralli aini murari in yali fa'ala wasu kita ma'awariyar muhuhuha wa adim kasaralli aini murari in yali fa'ala وسكت معوري المهوها وأدم كسر لأين مرار إن يلي فألا يسيني وسكتنا أكن فعلي وإن سكي قدا تقص وإن سكي سنزو أباب فعلا فعلا ce amma kuma murari'insu ya fi'ilu kawai aka ji saɓanin ƙiyasi sun zo bisa sabanin kiyasi gaba daya saboda kiyasin fa'ila murari inta ya zo bisa ya fa'alu to amma su wa'annan fi'ilai guda takwas sun zo gaba daya a bisa sabanin kiyasi a jiya an faɗi guda shida an faɗi guda shida wa afridil kasara fi ma min waris wa wali warim wa ri'ita wa bikita ma'a wa fikita hala to sai a nan wato wa mikita ma'a wa fikita hala to nan aka karasa ragowar guda biyu wato akwai warisa akwai waliya akwai wari'a akwai warima akwai wa mika akwai wafika to saura guda biyun su ne warisa warisa da kuma wasiƙa wasiƙa da kuma wariyal muhu wariya na wariyal muhu a nan abin da yasa aka bambance wato aka kawo ƙaidi cewa wariyal muhu saboda akwai wariyar zandu yari kyastu an buga shi ya kama da wuta yari to amma wannan dan an ce ri a murari'insa ba wai lalle daga fa'ila ba ne tayu daga fa'ala ne saboda shi akan ce warar zandu yana zuwa daga babin fa'ala kamar yadda yake zuwa daga babin fa'ila amma a murari'insa na wato ya fi'ilu kawai aka ji yari zandu to shi yasa malamai suka ce tayu shi murari'in na fa'ila mantawa aka yi da shi kyale shi aka yi aka wadatu da murari in warar zandu daga cewa sai an kawo murari in wariyar zandu to amma wariyar muku wariyar muku ma'anarsa bargo ya cika bargo ya cika to shi wannan a cikinsa ba a ji fa'ala ba fa'ila ce kawai aka ji wariyar muku kuma murari in yari yake zuwa yaril muku bargo yana cika to wannan su ne ragowar guda biyun da suka rage da wasiƙa da wariya su ma dai muka duba za mu ga dukkaninsu sun fara ne da wawi shi yasa dukkaninsu misali ne wawi misalin wawi kowanne a cikinsu shi yasa dukkan fi'ilan nan guda takwas sai mu ga cewa sun zo misalin wawi sun zo misali ne wato kowannensu ya fara da wauni kowannensu ya fara da wauni to ihiwiha ka kiyaye wa'annan ka kiyaye wa'annan fi'ilan da wa'ancan na farko da aka faɗa su tara wanda suke masu fuska biyu wajhani fihi min hisib ma wa girta wa hirtan in ba isa su guda tara ne an faɗe su da fuska biyu da kuma wa'annan guda takwas da su aka ce daman da fuska ɗaya ma kawai suke zuwa to ka haddace duka wannan fi'ilan ga kuma guda uku da aka kara a wancan na farkon ko walaga waliga wa bika wa himatil hubla waligal kalbu wa bika wa himatil hubla an an hada sun kai 20 kenan to su kuma wa'annan din na nau'in na biyu akwai wasu guda biyar da malamai suka binciko suka sake samun su guda biyar waɗanda su ma za a rufsar da su da nau'in nan na biyu su ne wanda yake sun zo da fuska ɗaya shi yasa an haɗa da biyar ɗin da takwas sun koma sha uku ko su kuma wa'ancan guda taran in an haɗa da ukun sun zamo sha biyu shi yasa gaba ɗayan fi'ilan da yake an fidda su sun fita daga kiyasin guda ishirin da biyar ne amma a cikinsu sha biyu sukan zo bisa kiyasu sukan zo kuma ba bisa kiyasi ba amma sha uku su ko ina wato suna zuwa ba bisa kiyasi ba gaba daya ba su zo ba bisa kiyasi a gaba daya sai kuma ya haɗu a cikin fi'ilanmu guda wato uku wanda suke sulasi masu harafi uku wato aune-aune guda uku da muke da su da fa'ula da fa'ila da fa'ala to an gama bayani akan yadda murari in fa'ula zai zo wanda shi aka fara gabatarwa farramma min fa'ulal zamfil murari sannan kuma an gama magana akan murari in fa'ila shi aka kawo shi ne yanzu muka karasa bayani a kansa to me ya rage mana saura fa'ala fa'alan nan ita tafi yawa ita tafi yawan zuwa kuma so da yawa wajen gano ya murari inta yake ta firkitarwa saboda ta yi murari in fa'ala ya zo bisa ya fi'ulu ko bisa ya fa'alu ko bisa ya fi'ilu yakan zo fa'ala ya fi'ulu yakan zo fa'ala ya fi'ilu yakan zo fa'ala ya fa'alu shi yasa bayan da baya zuwa amma kuma akwai ka'idoji da aka ce bayan da baya zuwa ba kara zuba ba ne akwai ka'ida to yanzu za a fara fadar inda yake zuwa murari in fa'ala yake zuwa bisa awon ya fi'ilu wanda dalilai hudu ne ko dalilai guda biyar abubba ne guda hudu ko ko guda biyar wanda akan kira su aljawalibu jawalibul kasari abinda suke jawo murari in fa'ala ya zamana ya zo bisa ya fi'ilu to abu guda hudu ne ko guda biyar to su ne ya haɗu a cikin ambatansu da ya ce wa'adin kasara ka dawwamar da kasara yin kasara li'aini murari'in ga ainihin fi'ili murari'i ya li fa'ala wanda yake marinsa fa'ala ne wato wanda yake ya jibinci fa'ala to shine zai ci gaba da bayani a kai زل آه وزل وفاء أو الياء آه أين نوكأت كذا المرارئ لازما كهند له to a zai faɗe su jawalibin dai da sukan jawo kasaran abu hudu ne ko abu biyar kamar yadda abin da ke jawo fatar wato abin da ke jawo fata a ce fa'ala ya fa'alu abu biyu ne kawai abin da kan jawo ramma kuwa a ce fa'ala ya fa'ulu shi kuma abu hudu ne shi yasa in an hada jawalibin gaba daya guda goma ne ko guda goma sha daya guda hudu a cikinsu ko guda biyar suna sa murari in ya zamo ya zo bisa ya fi'ilu guda biyu a cikinsu suna sa murari in ya zamo ya zo bisa ya fa'alu guda hudu ko suna sa murari in ya zamo ya zo bisa ya fi'ulu ya fi'ulu to wannan haka ka'ida take jawalibu kenan to amma akwai inda yake sai a bincika a gaba ɗaya daga cikin jawalibu ɗin nan guda goma ko sha ɗaya da yake ya zo a wajen to shi kuma za a faɗi hukuncinsa wanda yake an rasa jawalibu akan ce jawalibu akan ce kuma dawa'i jalibul kasari ko jalibul fati ko jalibul rammi ko da'il kasari ko da'il fati ko da'il rammi da jalibu da da'i duk a nan ma'anarsu ɗaya akan wasu malaman sukan amfani da kalmar da'i sai su jam'in sa bisa dawa'i wasu kuma sukan yi amfani da kalmar jalibu sai a jam'in sa bisa jawalibu sai a jam'in sa bisa jawalibu a wannan baitin kenan sai mu sake maimaitawa in ya sau'i na biyu za sai a kawo su amma yanzu sai mu maimaita wannan tafi zaune mu zalwawi fa'an awiliya ainihin auka a ta ka zalmurari ula ziman ka hannadala zalwawi fa'an awiliya ainihin auka a ta ka zalmurari ula ka zalmura afu laziman ka hannadala zalwawi fa'an awiliya ainihin auka a ta ka zalmura afu laziman ka hannadala زلواو فاء أو الياء أين نوكأتا كزلمرا أكلا زمن كهندلا زلواو فاء أو الياء أين نوكأتا كزلمرا أكلا زمن كهندلا سيني قباليكم ويا شوى fi'ili sulasi mujarradi yana da auna-auna uku akwai fa'ula akwai kuma fa'ila akwai fa'ala to an yi bayani akan yadda murari in fa'ula kan zo wanda daman ya fi kowanne sauƙi ya fi kowanne sauƙin ganewa saboda hali ɗaya ne kawai da shi shine zo bisa ya fa'ulu faramma min fa'ulal zamfil murari sannan aka yi bayani akan fa'ila fa'ila wadda ita murari inta yakan zo a ƙiyasinsa ya zamo duk ya zo bisa ya fa'alu to amma an samu wa'yansu fi'ilai kaɗan da yake yakan zo da ya fa'alu ɗin kuma da ya fi'ilu wanda aka faɗe su a baya guda tara wanda aka ƙara guda uku a kai suka zamo sha biyu ko akwai kuma fa'ilar da ita murari inta ya fi'ilu kawai aka ji fa'ila wadda murari inta ya fi'ilu kawai yake zuwa shi kuma an faɗi filai guda takwas wa afridil kasara a to sai kuma me ya rage kenan fa'ala wadda ita ce au na uku daga aunonin fi'ili murari ya fi'ili mari mujarradi fi'ili sulasi wanda yake mujarradi fa'ala to ita fa'ala dinnan murari inta yakan zo bisa ya fi'ilu akwai inda yake zuwa bisa ya fi'ilu saboda dalilai akwai dalilai guda biyar ko guda hudu shi dai a nan ya faɗi guda hudu ne a cikinsu amma su malamai sukan ƙara su kai har guda biyar a dalilan da suka sa fi'ilin da yake ya zo bisa awon fa'ala murari insa a ce ya fi'ilu a ciki akwai kuma wasu dalilai guda hudu da sukan sa fi'ilin duk da ya zo bisa awon fa'ala murari insa a ji an ce ya ulu ya zo da ran mar'ayi akwai dalilai guda biyu kuma da sukan sa filin da yake ya zo bisa awon fa'ala a murari'in aji an ce ya fa'alu ya fa'alu to dalilai guda biyu ne sukan jawo haka to akwai kuma inda yake gaba ɗayan dalilan ba su zo ba shi kuma za a yi maganarsa a ƙarshe ba dalilin da zai sa a ce fi'ilin nan murari'insa ya zo bisa ya fi'ilu ba kuma dalilin da zai sa a ce zo bisa ya fulu ba kuma dalilin da zai sa a ce ya zo bisa ya falu to shi kuma irin wannan da yake zuwa shi ne za a yi maganarsa a ƙarshe ita dai fa'ala ta fi yawan magana saboda ta fi yawan rassa tunda ita filin da yake ya zo bisa fa'ala murari'insa ta ya zo ya fulu ko ya fi'ilu ko ya fa'alu shi yasa yanzu da farko ya yi magana ne a kan jawalibul kasari jawalibu kasari murari'i fa'ala abubban da suke jawo a kasara ga ainihin murari'in fa'ala shi ne ya ce a wancan baitin wa'adin kasaran ka dawwamar da kasara li'aini murari'in ga ainihin fi'ili murari'i ya li fa'ala da yake ya jibinci fa'ala marinsa fa'ala ne ina ne ake masa kasara a murari'in ake wa ainihin murari'in kasara shine inda yake zalwawi fa'an halin kasancewarsa yana da wawi wawunsa ya zo wawi ne ya zo a matsayin fa fassa ta zo wawi ina misali kamar wa'ada wasala wa'ada murari'in ya ake cewa ya idu da asali ya idu ne aka ji yayi nauyi aka shafe wa din ya koma ya idu ko wasala ya silu ake cewa wa'ada ya ido ake cewa wasala ya silu asali ya silu ne aka shafe wawan wannan shine jalibi na farko ya zamo farfi'ilin ta zo wau shine wau ya zo a matsayin farfi'ilin fa'ala ce amma wawi ne ya zo kuma wannan kowane hali sau da yawa akan haka yake